أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا تطلب العزة لدى الخلق بلا تعزز عند الملك لا ولا لا تفرحا بأنعم أنعمتا وافرح بمن أنعم إن عقلتا فكل نعمة تزول دون من أسدى فذاك الباقي في كل زمن لا تحقرن مسلما لا تذكرا عيب امرئ والعيب منك قد يرى فرب ذي طمرين أغبارا ولو أقسام ذي المولى أمر قدره لا تضرن مسلما ولو زار ضر على يديه دابا فاكتبر فإن ذا الخلق عباد الله ولا تدر أخي عباد الله ولست برد من يضر عبدك وإن أسى فاتقين ربك ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت لابد أن تقدم التعلم فكل شرعة الإله محكمة فالعلم أمري هو إمام العمل كما أتى عن طه خير الرسل نعم مولانا الشيخ الإسلام وسارة الأنام أنا إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه كيف الأمر تكون لتاين روح الأدب لا تطلب العزة لدى الخلق karka nemi girma a wurin halitta bila ta'azzuzin ba tare da girma ba indal maliki a wurin mamallaki Allah la wala na hane ka wannan na ƙara hanin ka wannan ana kakka nemi duk girman da cikin shi za a saba ma Allah duk girman da cikin shi za kai kake tsammanin za ka samun girma wajen wani amma babu girma a wurin Allah to wannan karka saki ka neme shi yawwa dan karshen shi bi babu ne a shi ta inda kake neman ba za ka samu ba saboda walillahi da izzatu jami'a baki ɗayan girma na Allah ne walillahi da izzatu wali rasuli wali mu'mini Allah shine ke da izza girma nashi ne wali rasuli hakan nan ya bai wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da girma wani mumini sannan su ma muminai albarkacin biyayya su ma sun samu wannan girma to lokacin da mutum zai ce zai bauɗe zai bauta hanya ba wannan ba to ba zai samu girman nan ba abu da aka shi wake munan siya lawala ya karfafa lakin ta farko ta biyun ta zama taukidi ko tun tun lakin ma ta kasance guda uku kenan da ya zai baitin yawara la sannan aka wannan biyun suka zama na tauki rika la ta farhan bi an umin unimita in ka samu kanka cikin wa'ansu ni'imomi wanda Allah ya ni'imtar da kai to la ta farhan kar kai alfahari da wa'ansu ni'imomi wanda aka yadda kai da'in su yaya za kai a wa faraji man an'amta bi man an'ama yana akalta yana akalta in dai haka yi hankali ba in har ka yi hankali to bimar al'ama da wanda ya ni'imtar shi ne za ka yi farin ciki zai ka yi farin ciki ka yi alfahari da wanda ya ni'imtar da kai wanda ya baka ni'imar ba shi ne abu mantawa ba ka kama ni'ima a in dai da hankali wanda ya bada ni'ima shi ne abin riko na'am fa kullu ni'imatin tazulu dukan wata ni'ima tana gushewa duna man asida banda wanda shi ya bayar da ita ni'ima fa zakal baqi tananka shi ne mai wanzuwa fi kulle zaman a cikin kowane zamani Allah kenan Allah bai gushewa a wannan abin da ya baka ko me ma zai iya gushewa to kenan gara ka kama wanda bai gushewa ka saki wanda bai gushewa da ta haƙe ran musulman sai mu ci gaba da yana mana cikin wannan jerin gwalagwalai nan sihohi yace kar ka saki ka wulakantar da musulmi la tazkura aibam aibam karka ambace aibi laifi na wani mutum wala aibu minka karira kai kuwa alhali kuwa ka haƙiƙa ni ana ganin aibi gashi nan da gare ka kai abin da yi abin da yi gari ga shine ka damu da laifin kanka saboda suna cewa duk wanda ya shigartu da laifukan mutane sai a mantar da shi da laifukan shi kacin da kai ka shigartu da laifukan mutane sai ka manta da na kai kai makana malahin to wannan kuma kai ko laifin naka ba wani zai tambaye ka na tashi kiyama ya ce wane ya kyauta bai kyauta ba me yasa ya kyauta ta me yasa bai kyauta ba kai za a tambaya kai za a tambaya kai laifukan nan naka kai za a tambaya ki wanda su ne mafi aula mafi cancanta kulawanka su ne kamata ka kula ka gyara farubba zi tsamaraini a zubara a walau aksan bil maula a barra karrau a kai gan laifi watakila ma da idaniyanka ne wannan wanda take za ta iya yaudaruwa kake ganin laifin wani to ai shi wace farubba zi tsamaraini da yawa akan samu ma'abucin makarai guda biyu rigar shi tsimma ce wandon shi tsimma ne a gabara gashin ka ganshi ya yi kura da gan shi ga dauda kenan ga kura ga tsimma tsimma kare bai da ba tufa su kirki ba ga wai ba haushi ke cewa wai alama kai tana gabe ki ba kenan kai a tsammanin ka in ka ga wannan sai ka ji sashi jerin waɗanda wai ba wani ba wani abu bane ba auren Allah shi ko abu ba haka yake yace lau aqsama bil mawla da zai rantsuwa da Allah a barra kadarau da ya kubuta a karrawo hakika malama sun rawaito wannan ma'ana hadisi ne cewa rubba zai damarai ne a agbara a sha'asa wani hadisi na kara ma yana cewa marfu'in bin abuwa lau aka sama alallahi la'abar rahu ya za ka samu wani mutum ma'abucin tsammakarai ga kura ga birkice kama gashi ya ta tashi haka kuma amma da za a da za a ganin shi da zai rika tsaya wato kohohin mutane da a rika kore shi marfu'in bil abwab wajen kohohin mutane ma mutane irin wannan kore su zai kai ta furgan tashi daga nan saboda kamar tasu ana ganin kawai ga sunan kamar abin koro ne abin kora ne abin kora ne wajen mutane irin waɗannan mutane wanda suke da matsayi a wurin Allah waɗanda ija annabi sallallahu alaihi wasallam da za su yi rantsuwa Allah Allah sai an yi kaza ko Allah kaza kaza ne abin nan sai ya tabbata kamar da suka faɗi Allah sai ya kubutar da su ko yanda suka faɗi inna Allah zai yanda su kubuta saboda tsaban matsayi da ɗaukaka matsayi da suke da a wurin Allah kai ku kana ganin su ba wani abu ba har kana kokarin ma ka haɗa musu da harshenka kana kokarin kana kokarin ka aibanta su to dai wannan ita hankali ne cewa shi dai ka damu da kanka eh ka damu da kanka ka kulawa da kai aibin ka lokacin da kake nema ka ga wani mai aibi ne kai baka san matsayin shi ba ba wurin Allah saboda abin ba ba gani yake ba ba zahiri bane la ta durra muslima kar ka saki ka cuci wani musulmi walau zaharu durrun ala yadi ko da cuta ta bayyana kan hannayen shi kana gani shi ya cuta a kai mi za ka yi ya cuce ka shi wace da'aban har kullum fagtafir ka zama kai ne gafara ne ka yi ka yashi mai har kullum kai ka yashi shi ya cuce ka ma da shi matucin ne ya cuce ka abinda ne kamata kai ake nema gare ka ka yashi wa inna zan harka domin shi wace wayannan halittar da kake gani baki daya ibadullahi bayan Allah ne fala tadir akhi ibadallahi ya kai dan uwana fala tadir karka cuci ibadallahi bayan Allah mana walasta tarda man yanzuru abdaka kaiwa ba za ka zama kana yarda da wanda yake cuta ma bawanka ba a ce kana da bawa kawai wani yanzu yana cuta masa ba za ka yarda ba za ka yarda da wannan mutum ya cuta mai wai na asa ko da bawan naka ma muna ba wai shi ma yana da laifi ko da bawan naka asa ya tsaya muna na fattaki yana raba ka saboda haka ka yi tsoron ubangijinka wala zimin huzna kalzimci a bakin ciki wa zikirar mauti da tuna mutuwa ana mutum ya san wanda ya san abin da yake ya shiga taitayin shi ba za a yi shagala ba da dariya da haka mantawa da halin da ke ciki da kuma abin da ke jiran shi a nan sarasa mai cewa lau ta'alamu na ma'alamu la dahiktum qalilan wa la bakaytum katiran a da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa aka maka da sulasa da dariya ku ta karanta kuma kukan ku da zai yawa da kun san abin da na sani saboda haka a mutum dole shi ne ya kasance ɗan huwan yana nazari ya rika tsintsan kanshi cikin wata irin damuwa haka lokaci zuwa lokaci kuma ya rika tuna mutuwa ita mutuwan nan a shi ne fiyayyen ita ce fiyayyen mai wa'azi eh saboda ta ɗauki babba ta ɗauki ƙarami ta ɗauki kowanne ne kowa da kowa da ka sani naka in ka tsaya kallo kaga an ɗauke shi to kaga ko ai ya shi ka wasi kai ma inda suka je kin nan canza ka kuma ana ta iya ba mai dawowa ba labari to kenan dole ne mutum ya ce yana yana tuna wannan mutuwan yana tuna ta ya zama kamar da ma kisa zai cewa ka fabil moti wa izin e mutuwa ta isa ne wa'azi yana zana su hudu yana cewa wannan in ba su ishe mutum ba fannaru takfihi mutuwa tana ta isa musan da ke cewa man arada sahiban fallahu yakfihi wa man arada munisan falqur'an yakfihi wa man arada ginan falqara'atu takfihi wa man arada wa'izan falmaut yakfihi wa man lam takfi hadhihi al-arba'a fannaru takfihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son sahibi wanda zai kasance kullum yana tare da shi to Allah ya ishe shi Allah shine kullum yana tare da kai wa man arada mu'nisan wani kuke neman mai ɗebe kewa fal qur'ani yakfi to al qur'ani ya ishe shi al qur'ani ya ishe mai ɗebe kewa wa man arada ginan wanda ke son wadata kuma fal qana'atu takfi to dangana ta ishe shi ta ishe shi arziki ana cewa al qana'atu kanzul la yafna ita a kana'a wajen taska ce da ba ta karewa wa man arada wa'izan wanda kuke neman mai wa'azi to Allah ya sanu yace fal mautu yakfihi mutuwa ya mutuwa ta ta ishe ta ishe ta ishe mai wa'azi wa wallam tasfi hadhihi arba'a wanda wannan guda hudun ba su ishe shi ba fannaru takfi to huta ta ishe shi eh in haka san wuta ta ishe shi Allah mu nasari ah la tansahu la tansahu kai ka manta da mutuwa mai tafuta ke cewa wala ta kuli si ba fihi majalu tafakar kam sabiyin kaddafanta karka ce ai ni matashi ne kai akwai saura ba mutu ai tsayi ne suke mutu a a yace tafakkar ka sa kai tunani ka gani kam sabiyin kaddafanta kai da hannunka ma yaro karami guda nawa aka je kai ka je ka binne guda nawa ka ga an je an binne da da yadanka to nan sabi yaro karimi wanda bai kai ka bai kai ka maka ba to kai balle kai matashi ai tabarkalla a kaza su'alul maiti hakan nan tambayan nan ta mamaci wanda duk wanda ya mutu za a tambaye shi to to ka rika tana su labudda an tuqaddima ta'alluma cikin dukan komai shi ce ba makawa ka gabatar da neman sani abinda da duk abinda za ka yi ka sa dai ka nemi sani tukwana da ya harfi kita wala ya fa'al filan a ta alama hukumar lafi ko kar mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukumci Allah a cikin abin da ke nan mutum sai ya san aiki kamun kai aikin ma abin da ke gabatarwa a shine sani fa kulli shari'atul ilahi muhkiman ka kasance muhkiman mai kwarewa ne mai gwanancewa ne lishira'atil ilahi dangance da shari'a ta Allah ma'ana ka kware ka san shari'a ka san shari'an musulunci ka san addini yawa ya zama ka kware ba wai kawai sani ba wani sama sama a ka kware ka san ka san shari'a da kyau fal ilmu sai wace kaga shi sani shi ilimi amri rantsuwa ga mahalicin raina hu imamul amali shine jagoran aiki shine shi ilimi shine jagoran aiki sai an shike ja gaba sannan yake biyo baya kama ata an tsaha khairu rusuli kamar yanzu inda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna tsaha khairu rusuli wanda shine tayayyen manzanni sallallahu alaihi wasallam mm an sa cewa tsaha shine a tahirul hadi faƙi ma'anata a fahir annabi sallallahu alaihi wasallam a fahir tarkake ne alhadi ko mai shirya suwa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shehu yana nuni ne zuwa na hadisi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mali ilmu wai shi menene menene ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce imamul amal jagoran aiki shi ilimi shine jagoran aiki to alhamdulillah nan zamu dakta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المدار إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله